بسم الله الرحمن الرحيم ناسيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين to wannan sura ita ake ce mata suratul naml suratul naml ake ce mata wato suran tururuwa Allah ya ambaci tururuwa a ciki shi yasa Allah ya sanya mata shi yasa aka sa mata suna da cewa suratul naml saboda ambaton tururuwa da aka yi a ciki ita wannan sura a ciki akwai kissosi akwai kissar annabi Musa alaihi salam tsakaninsa da Fir'auna sannan akwai ita kissar akwai labarin ita tururuwa din akwai labarin Sayyida Balkhisu akwai kissar annabi Salisu da annabi Lutu to akwai wayannan kissosi guda biyar saura kuma abin da yake cikin wannan sura shine hikamun ne wa mawa'izu hikimomi ne da kuma wa'azozi da Allah ubangiji yake to Allah ya samu amfana da wa'azozin da suke ciki da hikimomin da suke ciki tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim nasim Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika wato Allah shine shine shine ya san abin da yake nufi da waɗannan harfofi nasim din nan kenan tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin tilka Allah yace hazihil ayat wa'annan ayoyi ayatul qur'ani ayoyi ne daga cikin alqur'ani wato ayoyi ne a cikin alqur'ani wa kitabin mubin da kuma cikin littafi wato mai bayani mai bayyana gaskiya da ƙarya wato shine alqur'ani kenan hudan wa bushra lil mu'minin hudan wa bushra lil mu'minin shi alqur'ani hudan ay hadin min ad-dalal shi shiriya ce daga bata shi alqur'ani wa bushra kuma bishara ce lil mu'minina ga mu'minai al-musaddiqina bihi bil janna wanda suka gaskata alqur'ani to akwai bishara a cikin alqur'ani cewa lallai Allah ya ba musu bishara da aljanna الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون wato wa'annan wadda alqur'ani yake musu bishara su mu'minan da aljanna to ga siffar su su mu'minan sune allazina yuqimuna as-salata su ne wa'yannan wadda suke tsaye da sallah ya tuna biha ala wajahiha suke zuwa da sallah suke yin sallah yadda sallah take ba fa masu sallah ba masu tsaye da sallah ita sallah tana da girma awwal ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salat haka annabi ya faɗa alayhi salatu wassalam farkon abin da za a yi wa bawa hisabi da shi ranar alkiyama shine sallah in an samu sallah ta cika ta yi daidai to sai gaba ɗaya sai Allah ya maka afuwa ya ce mutum ya wuce aljanna amma idan ka zo da dilar ayyukanka aka aka aka bude ta sai aka samu sallah ba ta da kyau to shikenan sai a ce duk sauran ayyukan ko da sun kyau sai a tattara a watsa mu a ce ya wuta Allah kiyaye mu saboda haka sallah tana da girma kada mutane su yi wasa da ita shi yasa Allah ya mata lokuta inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ita sallah ta kasance wajiba ce akan muminai kuma Allah ya mata lokaci wato lokaci lokaci kowane lokaci idan ya zo misali yanzu sallan asubahi idan lokacin sallan asubahi ya zo to Allah ubangiji zai duba sai a ga ina duk musulmi sai an duba shi a ga ina ina sallarsa in aka samu babu sallarka in dai ba wani uzuri bane na shari'a ya hana ka zuwa sallar ko ka yi bacci baka farka ba har aka yi sallah ko rashin lafiya mai tsanani wadda ba za ka ba ka ma cikin hayyacinka bare ka yi sallah in dai ba haka ba to Allah ya kiyaye Allah ba zai barka ba zai maka azaba akan sallah kwaya daya azaba kuma mai tsanani saboda haka lallai mutane su kula da sallah a kula da sallah ko ƴan wuta ma da suka shiga wuta da Allah yake tambayar su ma salaka kun fi sakar me ya sanya ku a cikin wannan wuta ta sakara sai suka ce qalu lam nakum minal musallina ai ba mu kasance muna sallah bane ba sa sallah idan mutum yana sallah zai shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alƙawarin da yake tsakanin mu wato da kafirai shine sallah man tarakaha faqad kafara duk wanda ya bar sallah ya kafirta duk mutumin da yake sallah kuma sunansa musulmi sunansa mumini abin da yake tsakaninsa da Allah kuma wannan hisabin sai yana wajen Allah ita sallah babban abu ne ita ce babbar alama ga mutum a masa shaida shi musulmi ne Allah ya sawwaka ko da mutum ne ya yi tafiya sai aka yi hatsari da aka yi hatsari sai ya mutu to sai aka gan shi cikin ƙananan kaya da wasu abubuwa ne ƙananan kaya wanda aka kasa gane musulmi ne ko ba musulmi ba ne to malamai suka ce a duba cikin kayansa idan aka ga a jikinsa tukunna a duba kafarsa ta hagu can inda yake tankwarewa wajen sallah duk musulmi za ka ga akwai wannan alamar shatin bakin to da an ga wannan shatin kawai a masa sallah musulmi ne mai sallah eh to akan sallah ne ma ake karɓar shaidan wato a bar shaidan musulmi a karɓi shaidan kafiri misali mutum ne ɗan musulmi amma kuma ba shi da abokai ba da abokai sai arna ɗan musulmi ne shi amma ba shi da abokai sai arna musulman ba su taɓa ganin sa ya zo ya yi sallah sai ya mutu da ya mutu kaga an shiga ya sa mutane a cikin shubuha to malamai suka ce a je a tambayi abokan nasa arna a tambaye su a ce musu shin wahalar nan da kuke tare da shi kuwa yana sallah ko kuma baya yi in arna suka ce a irin sallan ku nan yana yi yana yi shikenan sai a sallace shi musulmi ne saboda girman sallah eh sallah tana da girma a cikin addinin musulunci farkon abin da Allah zai yi wa kowa hisabi kenan to shine Allah madaukakin sarki yake cewa allazina yuqimuna salata su ne wa'innan muminan yuqimuna salata da suke tsaye da sallah wa yutuna zakata suke ba da zakka wa hum bil akhiratihum yuqinuna kuma su sun sakankance da sha'anin lahira sun yadda gaskiya ce babu wani kokonto a cikin zuciyarsu innal ladina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'malun
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم آمالهم فهم يعمهون الله مدوكشن sarki yace innal ladina la yu'minuna bil akhirati sani wa'annan wanda ba su yi imani da lahira ba zayyana lahum a'malahum Allah yace an kawata musu ayyukan su ne munana mugayen ayyukan su sai aka kayata musu aka kayata musu shi sai suna ganin kyawawa ne fa hum ya'mahuna suka kasance sun imauce sun imauce sun kasa gane gaskiya na
ulaika allazina lahum su'ul adab wa hum bil akhirati hum lakhsarun ulaika allazina lahum su'ul azab wa hum fil akhirati hum lakhsarun Allah madaukakin sarki yace wa'annan ulaika sune allazina lahum su'ul azab suna da mummunan azaba fid duniya a cikin duniya za a karkashe su kuma za a ribace su wa hum fil akhirati aksaruna a lahira kuma su ne mafi tabewa limasirihim ila nari al mu'abbadati alaihim saboda koma wasu zuwa ga wuta wutar da za a dawwamar da ita akan su za su dawwama a cikin ta khalidina fiha abadan kenan tunda sun ki su yi sallah وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم الله يتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك حقيقة يا رسول الله لتلقى القرآن وتكنا تفن wannan alqur'ani ne min ladun hakimin alim daga wajen Allah mai hikima alimin kuma masani fi zalika a cikin haka shi alqur'ani malaika jibrila kamar yadda aka faɗa a jiya shine yazo wa manzon Allah da shi to amma idan yazo yana karanta wa manzon Allah alqur'ani idan ya faɗa sai manzon Allah ya ce arabtu na sani in ya faɗa ya ce arabtu na sani saboda wa innaka latulqal qur'ana min hasimin alim alqur'ani annabi yana ciro shi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala daga Allah to amma wannan ka'ida ce ta gwamnatin ta gwamnatin Allah shi mala'ika jibrila dan aika ne tsakaninsa da Allah amma fa bai kai manzon Allah kusanci da Allah manzon Allah yana cewa li maktum ma li waqtum ma Allah la yasauni malakun mursalun wala nabiyyun ko wala nabiyyun yake cewa ina da wani lokaci tsakanina da Allah duk isan mala'ika dan kusanci duk isan manzo dan kusanci bai san me yake tsakaninmu da Allah ba. shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai shi kusanci da Allah ubangiji saboda haka shi kansa alqur'ani kaga dai abin da Allah ya faɗa yace manzo Allah yana yana yana tabkan littafin ne daga zatin Allah gaba daya eh Allah ne yake jefo masa alqur'ani to amma akwai wasiƙa ta Jibril din kenan إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاد قبس بشهاد قبس لعلكم تصطلون إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم من هذه بخبر أواتيكم بشهاب قبس لعلكم تسألون فينزو كما الله يكتشف من ذا الله كأنبتا مسل بارن النبي موسى النبي موسى يكتشف ستنا ديوة cikin القرآن wani mutum ya tambayi wani daga cikin malaman musulunci yace wai me yasa shi alqur'ani in kana duba shi sai kai ta ganin yana ta sai ka ga ya ba da magana a wancan surar wata surar ma ya sake kawowa sai malamin musuluncin ya ce masa eh to ai saboda ba kowa ya haddace alqur'ani kowa akwai abin da ya dan samu na alqur'ani to in ma baka haddace ba ko da izu biyu ne da ka ka haddace a cikin alqur'ani in ka karanta sai ka ga kissar da take cikin suratul baqara na wanda ya haddace kai ma sai ka samu kamanta a cikin wannan saboda hikimar Allah tabaraka wa ta'ala saboda kowa dai in ya karanta alqur'ani ya dawo ya samu wani abu to shine shi yasa zaka yi ta ganin kissosin duk surar da ta wuce sai kaga an jefo wata kissa wani wurin a yawaita ta wani wurin kuma a takaita ta shine Allah ya ce manzo Allah uzkur ambata musu ya rasulullahi iz qala musa li ahlihi yayin da annabi musa yake gaya wa iyalinsa matarsa lokacin da ya tafi min madana min madayana ila misra wato bayan annabi Musa abin da ya faru tsakaninsa da wannan kibdiyin da ya naushe shi ya mutun nan annabi Musa ya fita ya bar garin Misra kenan sai ya taho ya zo shi Madayana ya zo ya haɗu da annabi Shu'aibu annabi Shu'aibu ya aura masa yarsa ɗaya akan da akan sharaɗi zai masa kiwo na shekara takwas ko shekara goma ko to shi kenan to bayan ya aura masa ita ya taso da iyalin nasa an aura masa ita zai koma misra to yana tafiya sai aka yi hadiri aka yi ruwa ga duhu ga sanyi to sai yake gaya wa iyalin nasa anan iz qala musa li ahlihi ka tuna musu ya ka ambata musu yayin da annabi musa yake gaya wa iyalin sai yace inni anastu nara ni fa na hango wuta yana tafiya kawai suna cikin duhu ga sanyi ga duhu sai annabi Musa ya ce wa matar tasa zauna a nan ga wata wuta sai ya hango wata wuta a cikin wani fari a jikin wata bishiya ya ce mata inni anas sunaran gashi na hango wuta sa'atikum minha bi kabarin aw atikum bi shihadin qabas la'allakum tas'aluna sai ce bari in je wajen wutar tunda gashi daman dare ya musu ga sanyi gashi sun bace wa hanya yace bari in je wajen waccar wutar ko na zo muku da labari zan ji labarin hanya a can aw atikum bi shihabin qabasin ko kuma zan samu ko kuma in samu muku kyastin wuta ya je ya kyasto musu wuta ya kawo musu la'allahum yasaluna saboda idan suka zo sai su kunna wutar sai su ji dumi su ko da sanyin da yake dawo su shi na'am فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين أين النبي موسى يوجد متبع أشياء ومتابعة أشياء الله تبارك وتعالى ومتابعة falan ma ja'aha yayin da ya zo wannan wutar da take jikin bishiyar nudiya sai ya ji an kira shi an ce burika man fin nari wa man haulaha wanda yake cikin wutar nan da wanda yake gefenta gaba daya burika Allah ya masa albarka wato ma'ana Allah ya wa annabi Musa albarka wa man haulahu da wanda suke kewaye da wutar nan daga mala'iku duk Allah ya musu albarka sai ya ji an faɗa masa haka sai ga an ce wa subhanallahi rabbil alamin sarki ya tabbata ga Allah ubangijin tarikai na'am sai dai Allah ya gaya masa haka يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم ya Musa innahu ana Allahul Azizul Hakim sai ya ji kawai ana masa magana daga cikin wannan wutar ana cewa ya Musa ya kai annabi Musa innahu yadda sha'anin fa yake ana Allahu ni ne Allah Al-Azizu mawwayi Al-Hakim gwani ana Allahu ni ne Allah to shi yasa shi Allah shi ne kawai mai wannan ananiyar Allah ne zai ce ni ne Allah Eh, amma dan adam kai kai kai kai sufaye suna cewa arba'atu muhlikatun lil ardi abubuwa guda hudu suna halakar da bawa to a ciki akwai ana ka dinga cewa ni ne ni ne kai waye har akwai ka Allah shi kadai shine Allah shine ana Allah ni ne Allah tabaraka wa ta'ala amma shi dan adam to ya kiyaye kansa da cewa ni ne ni ne ni ne ni ne kai din ma kuma eh to shi ne sai ya ji kawai daga jikin wannan wutar ana ce masa anallahu ni ne Allah al'azizul hakim mabuwayi kuma gwani na وألك عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا مدبرا ولم يعكف يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون وعليك يا سعد فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يؤكب يا موسى لا تكف إني لا يخاف لدي المرسلون shikenan sai ya je an kira shi an ce ni ne Allah kuma sai ya dinga jin magana ta ko'ina yana jin maganar daga cikin jikin wutar daga jikin bishiyar daga jikinsa ba yana jin magana Allah kenan ko ina sai ni kawai yana ce masa inni ana Allah ni ne fa Allah ubangijin ta da kai har ma a wata sura Allah yake ce masa tuke takalminka fatla ana alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa to shikenan to akwai sanda a hannunsa shi lokacin sai Allah ya ce masa wa alqi asaka yadda sandar taka falka sai annabi Musa sai ya yadda sandar falamma ra'aha tahtazzu da yadda sandar kawai sai ta dawo ta macijiya ta dawo ta macijiya tana ta motsi ka annaha jannun kai ka ce wata macijiya ce karama babbar macijiya ce amma sai ta dawo tana motsi tana motsi sai ka ce karamar macijiya to annabi Musa da yaga tana ta motsi walla mudira sai ya juya zai gudu walam yu'akkid bai dawo ba inji Allah shikenan sai Allah ya kira shi ya ce masa ya Musa la takaf inni la yakafu ladayya al-mursalun yace ya kai Musa karka ji tsoro karka ji tsoro ai ni manzanni ba sa tsoro a wuri na ai ba sa tsoro a wuri to kaga lamarin Allah shi Allah shi Allah imani ake da shi amma ka gane Allah wane kai ka gane zakin Allah eh na ji ɗazu wani a rediyo da ke ji yana tafsiri yana cewa wai wai Allah yana tare da mutane amma da iliminsa wai da iliminsa Allah yake tare da mutane amma zatin Allah yana can kan al'arshi kowa ya gaya masa kuma wannan mu to yanzu kai ma yanzu yanzu kai kana tare da iliminka ko baka tare da shi ai duk wanda ka gan shi a duniya yana tare da iliminsa to in ka ce da iliminsa yake tare da mu amma baya tare da mu da zatinsa to shi ina ya tafi bar ilmin nasa Allah sai ya tafi ya bar ilminsa a wurin mu shi can zatinsa yana wani wuri ilminsa kai kuma ba ka yadda ba duk inda kake ilmin ka yana tare da kai kai ma bawa ilmin ka baya rabuwa da kai sai Allah tabaraka ta'ala to saboda ba sa yawan zikirin Allah da yawa in mutum baya zikiri ba zai san Allah ba a ba zai san Allah ba sai kaza kaza kawai wai Allah yana shakkan al'arshi amma nan yana tare da mu da iliminsa a'a Allah Allah ai ya wuce dan hankalin mutum ya dan abin da ka fahimta kawai ka faɗa abin da baka fahimta ba ka wuce malamai suna cewa ilmul muhidi la yuhadu bi Allah shine al-muhidi wanda ya kewaye komai da komai to ilmul muhidi la yuhadu bi ilmin Allah wanda ya kewaye komai da komai ai ba a iya kewaye shi yana suna cewa wa kulli man yadda ifil ilmi ma'rifatan alimta shay'an wa gabat anka ashiya'u duk wanda yake da awar ilimi yana cewa na san kaza na san kaza duk ilimin sa ka ce masa alimta shay'an wa gabat anka ashiya'u ka dai san wani abu malam amma wasu abubuwa da yawa sun buya maka baka san su eh Allah ya wuce hankali eh Allah yana tare da kowa da iliminsa da zatinsa tabaraka wa ta'ala in ka ce a can yake kan al'arshi da zatinsa to kafin ya halicci al'arshin kuma a ina yake ko kuma shi al'arshin tare suka zo da Allah in al'arshin tare suka zo da Allah to shi ma ya dawo kadimi kenan al'arshin to shi kuma kadimi ai ba halitta sa kai ba ka kayo ka ka ka ka ka warware mulkin Allah ma gaba ɗaya kenan ka hada su ka masa shirka ai al'arshi Allah ne ya halicce shi kafin ya halicce shi kuma shi Allah yana ina tabaraka wa ta'ala Allah yana tare da kowa da kowa eh ma takunu min najwa salasatin illa huwa rabi'u wala kamsatin illa huwa sadisu wala adana min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kuntum duk inda kake in ku biyu ne kar ku sake Allah ne na uku in ku uku ne kar ku sake Allah ne na hudu in kun kai haka kasa da haka ko sama da haka Allah da yana tare da ku duk inda kuke tabaraka wa ta'ala shi Allah ai ya wuce hankali wani mala'ika ya yi sama yana tafiya sai ya haɗu da wani mala'ikan daga sama shi kuma zai ƙasa ya ce ina za ka yace zan je Allah yana kira na shi na wanda zai sama fa sai ya ce wa ɗayan zan je Allah ne ubangiji ne yake kira na zan shi can sama sama zai je al'arshi Allah yana kira ya ce kai kuma ina za ka yace ni kuma zan je can ƙarƙashin ƙasa Allah yana kira na ya za ka yi da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kira shi ya Isra'i da Miraji kaga da yaje sai ya gana da Allah a can ko yaje ya gana da Allah to amma annabi Musa shi kuma gashi a gindin bishiya bishiya ya hango da wuta a jikinta sai ya zo gindin bishiyar a cikin kwari a Palestine yana zuwa shi kenan ya dauka wuta ne zai zo ya dan dosani wutan ya kai wa iyalinsa saboda sanyi ya dame ta ta hura iya zuwa kawai sai ya ji an ce masa ya Musa inni ana rabbuka faqla ana alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa ya Musa ni ne ubangijin naka inni ana Allah ni ne Allah la ilaha illa ana ba abun bauta da gaskiya sai saboda haka Allah ya wuce hankali sai dai imani kawai ka fawwala ka yi imani eh baka ga annabi Yunus ibnu Matta da ya zai kira mutane Allah ya aike shi zai kira mutane zuwa ga zuwa ga addinin addini ya je ya kira su suka ki amsawa sai ransa ya ɓaci kawai sai ya fita ya yi fishi kawai ya je ya faɗa cikin kwale-kwale yana tafiya to sai kwale-kwalen ya fara ba su matsala to yadda suke in kwale-kwale ya ba su matsala sai a yi ƙuri'a ko akwai wani bawa da ya guje wa mai gidansa to in an cire bawan a ciki sai kwale-kwalen ya daidaita ci gaba da tafiya to aka zo aka yi wannan ƙuri'ar sai ta faɗa kansa kawai shi kenan sai suka jefa shi a cikin ruwa da aka jefa shi a cikin ruwa sai kifi ya haɗiye shi yana cikin cikin kifin ba shi kuma na Allah ya mata jalli kawai sai aka ji annabi Yunus yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta ba abun bauta da gaskiya sai kai kai tsarki ya tabbata a gare ka ni na kasance cikin wanda suka zalunci kai to Allah kenan kaga shi manzon Allah an yi masa an yi munajashi da shi a saman al'arshi shi annabi Musa Allah ya yi munajashi da shi a cikin kwari a cikin bishiya shi kuma annabi Musa a cikin duhun kogi a cikin duhun ma cikin duhun cikin kifi shi kuma nan yayi munajashi da Allah to ya za ka yi da wannan ai kai imani kawai Allah yana ko ina tabaraka wa ta'ala eh to haka yake to shine Allah yake faɗa a nan na'am illa man zalama thumma
wa'adakin yadaka وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين وادخل يدك في جيبك تخرج بيداء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين Allah madaukakin sarki ya ce masa tun daga sanda nan kaman an masa training ne an ba sandar ce da mun tana hannunsa shikenan sai Allah ya ce ya saki sandar ya ce masa ya Musa ne a hannunka sai ya ce sanda ta ce a tawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganami wa li fiha ma'aribul ukhra sai Allah ya ce masa alqiha ya Musa sai ya sake ta fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a sai ta dawo macijiya tana tafiya tana ta wutsil wutsil wutsil sai kamar zai tsori ta sai Allah ya ce masa a'a dawo dawo dawo ai inni la yakafu ladayyal mursal manzanni ba sa tsoro a gabana sai aka ce ya kama sandan da ya kama ta sai ta sake macijiyar kai da ya kama ta sai ta koma sanda yadda take to sai Allah ya aike shi zuwa ga fir'auna ya ce masa tafi zuwa ga fir'auna a sai Allah ya sake ce masa shigar da hannunka fije duka cikin aljihunka wato cikin rigarsa sai ya shigar da hannunsa haka takhruj bayda abin gairu su'in sai aka ce ya fidda hannun da ya fitar sai ga hannun walai walai walai shi ma yana haska mutane sai Allah ya ce to ga ayoyi nan ya bayar shi fi tis'i ayatin ila fir'auna ka tafi zuwa ga fir'auna a cikin wayannan ayoyi guda tara da na baka to ka tafi zuwa ga fir'auna wa qaumihi da mutanansa Allah ya ce innahum kanu qauman fasiqin shi fir'auna da mutanensa sun kasance mutane ne fasikai wanda suka fita daga daga biyayya wa Allah ke فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين yayin da falamma ja'adhum ayatuna mubsiratan wato lokacin da annabi Musa ya je wasu fir'auna da mutanensa da ayoyin mu ga su a bayyane masu haske qalu hadha sihrun mubin amsar da suka bayar sai suka ce wannan ai sihiri ne bayyananne wannan sihiri ne وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وغلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين Allah madaukakin sarki yace wajahadu biha wato suka suka suka yi musun ayoyin nan da aka je musu da shi na Allah suka ki su tabbatar da su suka yi jayayya da su suka musanta su wattaiqanatha anfusuhum amma kuma a cikin zuciyoyinsu sun hakikance fa wannan daga Allah ne a zuciyarsu ta yarda wannan abun daga Allah ne ya fi ƙarfin ɗan adam amma kuma suka yi ta jayayya suka yi inkari zulman saboda zalunci wa uluwan saboda girman kai Allah ya ce fanzur ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya rasulullah duba ka ga wannan abubuwa kaifa kana aqibatul mufsidina ya kaga ƙarshen wato ƙarshen masu ƙarna ya kasance Allah ya halakar da su shi ne ƙarshensu ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضل لنا على كثير من عباده المؤمنين الله مدوكين sarki yace walaqad haqiqa atayna Dawud wa Sulaiman ilma haqiqa mun bawa annabi Dawud da ɗansa annabi Sulaiman mun ba su ilmi bil qada'i bainan nasi da iya hukunci tsakanin mutane waman iku tsairi da kuma suna jin maganganun da tsuntsu suke tsuntsaye suke faɗa wa gairu zalika da wani wannan minan nabatati kenan in ji malamai irin tsirai tsiro bishiyoyi ma in suna magana su suna ji sai Allah ya fahimtar da su duk abin da tsuntsu ya faɗa sai su ji abin da ya faɗa Allah ya fahimtar da su wa qala alhamdulillahi allazi faddalana ala kaseerin min ibadihi almu'minin sai annabi Dawud da dan nasa annabi Sulaimanu sai suka ce mun gode wa Allah wannan wanda ya fifita mu da annabta ya hore mana aljanu ya hore mana mutane ya hore mana shedanu Allah mun gode da ka fifita mu ala kasirin min ibadihi almu'minina Allah da ya fifita mu akan mafiya yawa daga cikin bayinsa mu'minai وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين shikenan wawarisa Sulaimanu Dawuda annabi Sulaimanu sai ya gaji babansa annabi Dawuda ya gaji annabtarsa ya gaji ilminsa koma bayan sauran yan uwan shi annabi Dawuda ya haifi 'ya'ya su goma sha tara amma annabi Sulaimanu shi ya gaji annabtarsa da ilminsa wa qala sai ya ce shi annabi Sulaimanu kenan ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kullum na mantikar ɗaya Allah fa ya fahimtar da mu wato muna Allah ya sanya mana muna fahimtar maganganun tsuntsaye duk abin da tsuntsaye suke faɗa sai mu dinga ji wa utina min kulli shay'in yace kuma Allah ya ba mu komai duk abin da ake ba wa annabawa da masu mulki Allah ya ba mu annabawa ne kuma masu mulki Allah ya haɗa musu wasu annabawan ba su da mulki zaka samu annabi ne amma ba mai mulki bane wani kuma annabi ne mai mulki shi mulki wani abu ne daga Allah kuna tare da mutum yanzu abokinka ne amma da Allah ya masa tajalli tajalli ne ai in Allah ya masa tajallin sunan nan nasa almaliku ya dawo sarki dole ka sai dai kuma ka canja hulɗa da shi kana gani ba yadda ka iya dole sai ka masa hulɗa ta sarakuna in ba ka yi ba kuma Allah zai karya ka a to ya ka iya Allah ne masa tajallin wannan suna na maliku sunan Allah ne aka rubuta al-malik sai kaga mutum ku tashi tare da shi ku yi makaranta tare da shi amma da an ba shi sarauta ta mulki sai kaga dole kai kanka sai ka ji kana shan jiki da shi saboda akwai tajallin Allah a kansa in kuma kace za ka rena shi sai Allah ya karya ka saboda Allah ne ya ba shi aiki haka ilimi ilimi ma tajalli ne sai kuna tare da mutum sai kaga Allah ya ba shi ilimi dole ka saurara masa saboda Allah ya masa wani tajalli na ilimi ko kuma kuɗi kuna tare da mutum sai kaga kana ta nema kuna ta buge buge tare kuke zuwa kasuwar kauye tare kuke zuwa ko ina shi lokaci guda sai Allah ya bashi arziki to shi ma tajalli Allah ya masa na ar-razzaq sunan Allah ne a kansa ba yadda ka iya da shi dole ka hakura eh dole ka musu biye ba yadda ka iya ai eh in ka rena ka rena Allah sunan Allah ne a kansa to shi yasa to wasu annabawan zaka same su annabawa ne kuma sarakuna ne kamar annabi dawo da annabi Sulaiman su annabawan Allah ne kuma sarakuna ne akwai annabawa kuma wanda zaka samu su ba sarakuna bane annabawa ne manzo Allah ba an bashi zabi ya dawo annabi ba sarake yace a shi ya zabi ya dawo annabi ba annabi ba ba sarake yau ya ci gobe ya rasa eh to shine to amma shi annabi dawo Sulaiman da annabi Dawuda su sarakuna ne yake cewa inna haza Allah ya ba mu komai uci da min kulli shay'in duk abin da Allah yake ba annabawa da sarakuna Allah ya ba mu yace inna hadha la huwa al-fadlul mubin wannan falala ne mabayyaniya Allah ya ba mu ita wa hushira li sulayman junuduhu min al-jinni wal insi was-tayri fahum yuz'un wa hushira li sulayman junuduhu min al-jinni wal insi was-tayri fahum yuz'un to shi annabi Suleiman da ya gaya wa ya ce ya yi wannan su ullin na mantikar tsaye ya ce Allah ya fahimtar da mu duk abin da tsuntsaye suke faɗa muna jin abin da suke faɗa to yana zaune da tawagar jama'arsa wanda suka yi imani da shi kamar yadda ibnul wardi ya kawo a littafi kawai sai wani tsuntsu sai zo ya wuce ta saman annabi Suleiman sai aka ji yayi kuka sai annabi Suleiman ya ce kun ji abin da ya faɗa kuwa suka ce mu ba mu ji ba yace ai cewa yi assalamu alayka ayyuhan nabiyul musallim yana gaida annabi Sulaiman ke sai suka sake din yayi kuka sai ce kun ji abin da ya faɗa sai a a annabi Sulaiman yace ai cewa yi kamin izini zan je wajen ƴaƴana in je in ba su abinci amma zan dawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya je to kaga Allah ya sanar da shi yana jin abin da tsuntsaye suke faɗa akwai wani tsuntsu shi ma ana ce masa bulbul da larabci ko shi ake ce bulbul ne irin kan ƙananan tsuntsaye ba to shi ba wannan tsuntsun ya zo kan annabi Sulaiman sai ya yi kuka sai annabi Sulaiman ya ce a kun ji abin da ya faɗa kuwa ya ga sabon da suka ce a mu ba mu ji ba ya ce ai cewa yi ni dai idan na samu rabin dibino ya ishe ni in dai da zan samu rabin dibino da zan ci ya ce duniya ta gaida na gaba ni ya ishe ni ya wuce ta kansa ya magana annabi Suleiman ya fassara da kuma annabi Suleiman yana tafiya yana tafiya sai ya ga wani tsuntsun da ake ce masa huda huda to shi huda huda a cikin tsuntsayen ma shi malami ne shi huda huda malami ne a cikin tsuntsaye to sai ya gan shi yana kiwo to sai annabi Suleiman sai ya ga kusa da inda yake kiwon ga wani yaro can shi kuma yaron ya kafa tarko iya so ya kama huda-huda to sai annabi Sulaiman sai yi wa huda-hudan magana yace kai hankali fa da wancan yaro yake ga tsuntsun fa yace kai hankali da wancan yaro tarko ya kafa yana so ya kama ka yace haba ai na gan shi wannan dan yaro dan karami in ji huda-huda yake ga annabi Sulaiman yace ai na gan shi bai da hankali yaro ne karami bai sani ba ne huda-huda ne fa ni a tsuntsayen ma ni malami ne annabi Sulaiman ya ce to ka daidai a hankali shi ke nan annabi Sulaiman ya tafi inda zai je da ya dawo kawai sai ya ga huda huda a cikin tarko tarko ya kama shi sai annabi Sulaiman ya ce a kai huda huda ba kai ba muke magana da kai kake cewa yaro ne kaza kaza sai huda huda ya ce ya nabi Allah ya kai annabin Allah ai idza nazala al-qadar amiyal basar in kaddarar Allah ta sauko ai ido makancewa yake ban san ya aka yi wasu wajen nufi da a cikin tarko to haka ne haka Allah ya fahimtar da su suna jin abin da tsuntsaye suke faɗa sannan kuma wata rana sai wani ɗawusu kun san ɗawusu ai mai adon nan shi ma sai zai wuce ta gaba annabi Sulaimanu sai aka ga annabi Sulaimanu ya yi dariya sai ce kun san abin da ya faɗa sai suka ce a ya nabi Allah ba mu ji ba sai ce ai cewa ya kamata dinu tudanu yadda duk kai addini haka za a maka in ka kyautata a kyautata ma in ka saba a saba maka tsuntsu da kake wanda sagara to haka dai Allah ya fahimtar da su to shine Allah madaukakin sarki yake cewa wa hushira ko na wa hushira li sulaiman junudu yawwa wa hushira li sulaiman junuduhu min al jinni wal insi wat tayr fa hum yuzauna to in ya shirya zai tafiya sai Allah ya tara masa rundunarsa to a cikin rundunar nasa ga mutane ga aljanu ga tsuntsaye haka za a taru gaba ɗaya tsuntsaye fa ga su nan su masa inuwa a sama tsuntsaye ga aljanu an musu ado kowa ga su nan suna tafiya ana kallon su ga kuma mutane saboda mulki to haka ana tafiya ga tsuntsayen ga ga aljanu ga mutane fadawa ga su nan an tara su gaba ɗaya an tara masa suna tafiya شيكمان نعم بسرعة حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهدمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون to yana cikin wannan tafiya an kewaye shi da tsuntsayen da aljanu da mutane ana ta tafiya da shedanu ma duka ga su kawai sai suka zo wani wuri a sham sham dai wannan da ake sani to akwai wani wuri da ake ce masa wadin namli wato wani kwari ne amma yawanci duk gidajen tururuwa ne a wurin tururuwa tana da yawa a wurin to da annabi Sulaiman ya kusa wurin tsakaninsa da inda tururuwan zai iso ta mil uku mil uku kaga ya wuce ya kai daga nan zuwa wajen dafo ko ko ya fi ba haka to kaga dai nisan wurin kawai annabi Sulaiman yana tafiya sai qalan namlatu sai ita tururuwar uwar wa'annan tururuwoyi sai ya ji ta ce ya ayyuhan namlu sai ta ce ya ku ƴan uwana tururuwa udkhulu masakinakum ku gudu ku shiga cikin ɗakunan ku shiga cikin gidajenku la ya haɗi mannakum sulaimanu wa junuduhu wa hum la yashkuruna saboda ga sulaimanu can da rundunarsa kar ya zo ya tattake ku bai sani ba su zo su tattake ku ba su sani ba ku shiga ciki tsakaninsa da inda tururuwar gidan tururuwar inda take faɗa mil uku kawai sai ya ji a kunnensa na'am فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبصم ضاحكا من قولها وقال رب أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين kaji bayan Allah salihai da ya ji maganar tururuwan tsakaninsa da ita kilomita uku to kaga idan mutum ba na Allah bane yayi sai wani girman kai ya shige shi yace yayi ta mamaki yace ka lallai wannan an samu yardar Allah daga kaza na amma shi da ya ka fata basama dahikan lin qauliha sai yayi murmushi yayi dariya da yaji abin da ita wannan namlin ta faɗa sai yace wa qala sai yace rabbi ya Allah ubangiji na auzu iliya Allah ka wato ka kimsa mu an ashkura ni'mataka allati an amta alayya Allah ka kimsa mun in gode maka in yi ta gode maka akan ni'imomin da kai min wa ala walidayya da ni'imomin da kai mana akan iyayenmu wa an a'mala salihan kuma ka kimsa mana mu yi ta kyawawan ayyuka tarzehu wanda zaka yarda da su wa adkilni bi rahmatika fi ibadika salihin kuma Allah ubangiji na ka shigar da ni da rahmarka a cikin bayinka salihai kaga sai kaskantar da kansa to na Allah kenan duk lokacin da kaga mutum yana nuna ya isa to ƙarya yake bai samu lamarin Allah ba a yin ka samu lamarin Allah ku ya zama kai dole ka eh sai ka dinga ganin shehu mu shehu abul fatih radiyallahu ta'ala anhu yake cewa idan mutum ya samu yardar Allah ya dawo na Allah to sai sai ka dawo kaman idan ka ga kare ma ka san kare shi ake cewa an rena shi ko sai kaga kaman ka bi shi da gudu ka ce ya maka addu'a Allah saboda kai a wurin ka gani kake yafi ka a wurin Allah to in ka ji mutum yana ji da kansa to da saura Eh, in ka bi mutanen Allah su ka baka zikirori ka tsarkake zuciyarka ka dawo na Allah to kai ai gani za ka yi kowa ma yafi ka a wurin Allah Eh, sai kaga kai ne kaskantacce a wurin Allah to kaga da yadda annabawa suke iya ta gode wa Allah yana Allah ubangiji na roƙe ka Allah ka kimsa mu yadda zan yi ta gode wa ni'imomin nan da ka mun da ni'imomin da kai wa iyayena kuma Allah ka kimsa min yadda zan yi ta kyawawan ayyuka da zaka yarda da su kuma Allah ka sanya ni a- da rahamarka a cikin bayinka salihai na'am وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وتفقدت ديرا وقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين فدama idan yana tafiyan lema suke masa tsuntsayen kowane tsuntsu sai ya saki fiffikensa haka sai su tare masa rana kamar dai lema to haka yake tafiya iska ta ɗago shi yana kan iska a sama kuma ga tsuntsaye a sama sun saki fikafikensu sun masa inuwa ba ta inda rana zai taɓa shi sannan ga fadawansa sannan kuma ga aljanu ga shedanu gaba ga dabbobi ma na jeji da na gida duka saboda mulki annabi Sulaiman ga mulki ai. to shikenan sai ya daga kansa sai ya ga dan wani wuri wata kafa haka kaman kaman wurin rana yana dan lekowa kaman babu wani tsuntsu da ya saba ganin sa a wurin to huda huda ne shi huda huda shine yake tara wurin sai ya ga bai gan shi ba to shine yace wata faqada daira ko eh wannan kuma yana da kyau duk mutumin da zai wani aiki ko na makaranta ko wani abu ko kwangila duk abin da ka sa mutane to ka dinga bibiya eh kar ka dawo kawai ka sa mutane aiki ka koma gefe sai su yi ta maka barna eh dole sai da inspection kuke cewa ko menene sai da inspection ko da a makaranta ne a dinga dubawa wata faƙada ke to sai ya dinga ya dinga dudduba tsuntsayen yana yana inspection ɗinsu sai ya ce mali la aral hudhuda ya ce ina huda huda ban gan shi ba am kana min al ghaibina me yasa ban gan shi ba ko baya nan ne na'am لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني أو لياتيني بسلطان مبين نعم يتي لو أذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين النبي سليمان sai yace ban ga huda huda ba ina ya shiga yace law azbannahu azaban shadidan ba shakka zan masa azaba mai tsanani bi natfi ra'sihi wa zambihi wa ramihi fi shams zan sa a fiffige shi a ciccire gashin jikinsa gaba ɗaya sai in jefa shi a cikin rana an cire gashi an yi komai kaga ba yadda zai tashi to yace zan masa irin wannan azaba zan masa irin wannan yace aula azbahannahu ko kuma kawai ma in yanka shi in yanka makogaronsa aula ya ci yanni bi sultanin mubin ko kuma aula ya ko kuma ya zo mun da wata hujja bayyananniya in dai ba da wata hujja ya zo ba a fili to ba shakka sai na masa wannan azaba فمكث غير بعيد مم.
فقال أهطت بما لم تحد به وجئتك من سبأ بنبأ يقين فما كس غير بعيد وك- فقال أهدت بما لم تهد به وجئتك من سبأ بنبأ يقين to ka san ba a rasa har a cikin tsuntsayen ba labari ne ya zo kawai sai sai huda hudan ya dawo to kafin ya iso sarki Suleiman al- eh, annabi Suleiman sai aka ce masa tab lalle yau zaka sha azaba ya tsuntsaye yan uwansa suke gaya masa annabin Allah ya ce zai maka azaba tunda bai ganka ba ka tafi ba da izini ba lalle zai maka azaba zai ciccire fuffikenka gaba ɗaya a jefa ka a rana ko kuma zai yanka ka ma ko kuma ya maka azaba mai tsanani sai ce iya nan ya tsaya bai ce ko wani abu ba da yake huda huda malami ne sai ya ce a'a ya faɗa ya ce me ya ce na ƙarshe ya ce ai ya ce aula ya ce ni bi sultani mubin ko kuma sai ya zo min da wata hujja wani bayani wanda zai gamsar da ni kenan sai ce a to wannan ai mai sauki ne tunda dai ya faɗa na zo da bayani yace na zo da bayani to malaman tafsiri suka ce sai ya taho wajen annabi Sulaiman sai ya saki fukafikinsa a ƙasa shi huda huda irin kamar yadda in ka zo wajen sarki ka saki gariyarka a ƙasa eh yana tawazu ya taho gaban annabi Sulaiman tsutsu ne ba eh ya saki fukafikinsa ya saki jenarsa gaba ɗaya gaba ya taho yana tafiya a ƙasa kai yana tawazu sai ya zo wajen annabi Sulaiman yana zuwa wajen annabi Sulaimanu sai ya ce wa annabi Sulaimanu ahattu bima lam tuhid bihi waj'ituka min sab'in bina ba'in yaqin yace ya kai annabin Allah nabiyullahi Sulaiman ahattu bima lam tuhid bihi yace na tsinkayo abinda baka tsinkaye shi ba. wato na gano abinda baka gan shi ba na zo maka da wani labari na zo maka da wani labari kuma labarin na gaskiya ne na'am In- daga wani gari min saba'in na zo maka da wani labari daga saba'a da wani labari na gaskiya eh ba ƙarya ba ne saba'in din wani gari ne a cikin yamma إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim yace a cikin yawon da nayi na je na gano abin da baka gan shi ba a saba'in kenan yace inni wajadtu imra'atan tamlikuhum na je na same su wasu mutane ne amma wata mace ce ita ce sarauniya a kansu sunanta balkisu ita ce take musu mulki take mulkan su amma wa utiyat min kulli shay'in ya taju ilayhi al-muluk min al-alati wal idda yace kuma an bata komai komai an bata duk abin da sarakuna suke bukata na wato kayan yaki da tanadi da komai Allah ya bata sai ya ƙara da cewa walaha arshun azim tana da wani gado mai girma yace tsayin gadon nan samanuna zira'a wato zira'i 80 ne tsayin gadon wartifa'uhu salasuna zira'an madaruhun min az-zahabi wal fiddati gado ne dai mai abun mamaki an yi shi da da yaqutul ahmad da zabar jadil akbar da zumurrudi gashi nan an yi shi gado babba sai ya gaya masa haka إني و... وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل هدى هدى يتسي يا نبي الله bayan wannan mulki da Allah ya bata ya bata wannan gado amma kuma wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillahi amma kuma sai na same ta da ita da mutanen nata ba sa bautawa Allah rana suke bautawa ko ba bayan Allah wa zayyana lahum shaytanu a'maluhum shaytan ne ya zayyana musu ayyukansu fasaddahum an sabili ya tare su ya kange su daga barin hanyar Allah wa hum la yahtaduna su ba su kasance la ya ta duna ba shiryayyu ba ne.
ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبع في السماوات والأرض يخرج الكبع في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون Allah ya jidu lillahi, Allah ya jidu lillahi lazi ya kurji alkaf a fi samawa ci wal'arbi, wa ya lamu ma tukfuna wa ma yi ulinun, kaga tsuntsu da wayo. Sai ya hau annabin Allah da bayanuka masu daɗi, kuma ya nuna masa cewa ga ta mushirka ce da ita da mutanensu rana suke bauta ba Allah sai ya ci gaba da bayani sai ya ce Allah ya zudu lillahi ba sa yi wa Allah sujjada ba sa bauta wa Allah Allah da allazi yukhrijul kab'a fis samawati wal ard Allah da yake yake fidda wato tsire-tsire daga da kasai daga sama yayin ruwa kuma ya fitar da tsire daga ƙasa fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukfuna wa ma yu'linuna kuma Allah nan shine ya san abin da suke ma tukfuna abin da kuke koyewa a zuciyoyinku wa ma yu'linuna da abin da kuke bayyanawa الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم يتي الله شيني الله لا إله إلا هو با أبن بوتا دا gaskiya sai shi Rabbul Arshil Azim ubangijin al'arshi ne girma ba ya ce tana da gado ba ya ce ya same ta da walaha arshun azim tana da gado mai girma to shi ne Allahu Allah kuma ya ce la ilaha illa huwa ba abun bauta da gaskiya sai shi sai ya ce wa huwa rabbul arshil azim Allah shi ne ma'abucin al'arshi mai girma
قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين قال سننظر أصدقت أم كنت من الخازبين to haka ake son mai mulki kada da an zo maka da labari kawai ka hau kan labarin a'a za ka yi ta ɓatawa da mutane duk labarin da aka kawo maka ka bincika tukun ka gane yaya kaga da yazo ya bada wannan labarin sai annabi Sulaiman sai ya ce wa huda huda sai ya ce sanan zuru asadatta fi ma adbartana bihi am kunta min al-khazibin za mu duba mu gani gaskiya ne labarin da ka bamu ko kuma ƙarya kake yi
اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا in يرجعون had bi kitabi hadha fa alqi ilaihim thumma tawalla anhum fanzur ma za yarji'un sai annabi Sulaiman sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga ita sarauniya eh ya rubuta bismillahir rahmanir rahim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin sai ya rubuta wasiƙa sai aka daure wasiƙar ya buga tambarin sa na sarauta sai ya ba wa huda hudan sai ya ce ka kai mata ka duba fa yadda yake magana da tsuntsaye ka san an ɗauka wani abu da zai girma eh ya ce wa huda hudan ya ce ka je ka ka je ka ka kai mas- mata wannan wasiƙa to shi ne ce izhab bi kitabi haza tafi da wannan wasiƙar tawa fa alqihi ilaihim ka je ka jefa musu wasiƙa summa tawalla in ka jefa musu wasiƙar ka dan ja gefe ka tsaya kar ka dawo ka dan tsaya ka saurare su fanzur ma za yarji'una ka ji menene bayanin da za su dawo maka da shi Hmm.
قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم قالت يا أيها الملأ إني أل... إني ألقي إلي كتاب كريم sai huda huda sai ya tafi da wasiƙar annabi Suleiman to ita inda take kwana ita Balkisu wato ɗaki ne sai aka masa falo falo sai da aka yi falo kamar guda bakwai aka kewaye su kuma ko ina an rufe to da huda huda ya zo ya samu ya- sai ya samu ba a rufe windo ba sai ya shiga ta wurin da ya je tana bacci da ya je kawai sai ya sake mata wasiƙan a kanta sai ya koma gefe dama ai ya ce ya saurara ya ji me za su ce to shikenan da ta farka ta ga wasiƙa ta ɗauka ta karanta sai ta tara gwamnatinta ministocinta kenan ƙalat sai ta ce li ashrafi qaumiha ga manya-manyan mutane na gwamnatin nata ta ce ya ayyuhal mala'u ya ku shugabanni inni ulqi ilayya kitabun karim ni fa an jefo min wata wasiƙa wani littafi karimun mai girma wanda aka aka aka aka ru- aka yi masa stamping da da da tambari kenan ko za a ce stamping an masa stamping yadda wasiƙar take innahu min Sulaiman daga Sulaiman take wa innahu bismillahir rahmanir rahim amma Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin lalle lalle ga wasiƙa ta zuwa gare ku kenan daga Annabi Sulaiman kada ku yi girman kai ku zo mun kuna masu sallamawa kuna musulmai na'am قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قارئة نمرا حتى تشهدون قال يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون sai ta ce ya ku kabinan dina wanda suka kewaye ta manyan ministocinta su ne ayyuhal malau abtuni fi amri ku bani shawara mana cikin wannan lamarin ya za mu yi ma kuntu qadiyatan amran hatta tashhaduni kun san dai ba wani abu da zai zo in yanke shi sai na haɗu da ku mun yi shawara sannan shawarar da kuka faɗa sai mu yi shawara mu yanke me za a yi saboda haka ku bani shawara me ya kamata a yi قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرون قالوا sai suka ce wata su wayannan ministocin nata suka ce nahanu ulu quwwati aikin sani mu masu ƙarfi muna ma'abota ƙarfi ne wa ulu ba'sin shadid kuma muna da wato muna da tsananin yaƙi suna da kayan yaƙi suna da dukiya komai suna da shi wal amru ilayki kawai sai abin da kika faɗa lamari yana hannunki kawai fanzuri ma za ta amuri duba ki ga me ya kamata kawai ki ce ai ai shi sai suka gaya mata haka na'am قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أئزة أهلها وجعلوا أئزة أهلها أذلا وكذلك
قالت يفعلون إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإتا من هنكلي من إتبال قالت سيتتي مسو إن الملوك إذا دخلوا قرية Muku fa kun san fa su sarakuna fa idan suka shiga gari fa afsaduha in suka shiga gari fa wato afsaduha ɓata garin suke yi, rurushe garin za su yi gaba ɗaya. wato sarakuna in suka kawo yaki zuwa gari gari gaba ɗaya fa rushe garin za su waje alu a izzata aliha azilla za su ne da manya-manyan garin fa makaskanta ku dawo leburorin yaki wa kazalika yaf'aluna yace haka fa suke aikatawa saboda haka ya kamata da mu shawara lokaci ya yi kuma ga shi kisar mun kawo ta sosai to ina ga za mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah wani gije ba mu radarsa abin da kuma muka kuskure Allah wani gije ya gafarta mana insha Allah gobe za mu tashi daga shawarar da ta yanke insha Allah Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah insha Allah نعم لا صلاة mafarkin me a sai ya yi bayani ya yi mafarki ya ga zaki ya biyo shi ne fa wani abu ya biyo shi a kowa ba yana mafarki ba yana bacci to na me ba bayani eh to ko yana nufin ya yi mafarki ya yi sadu da iya mata ne ko wani abu ko to idan mutum yana azumi sai mafarki har ya sadu da mata har wani abu ya fito masa ai shi ba laifinsa bane ba shi ya jawo kansa mafarkin ba to da haka in ya farka kawai sai ya wankan wannan abun da ya fito masa amma kuma azumin sa yana nan azumin sa bai kare ba Mm. آمين آمين آمين يا رب العالمين